الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالسفر وبعد الحمد لله yau lahadi talatin ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha biyar za mu ɗaura daga inda muka tsaya a karatunmu na usulul fikhi na wannan littafi mai albarka matnul waraqat na imamul haramaini wanda in ba ku manta ba muna cikin nukɗa ta da aka ce ta'arifun bi ba'd mustalahat ilm al-usul definition na wasu sashi na technicalism under usul fiqh ko mu ce wasu terminologies na usul fiqh ma'ana ta'arifat wadda su a bangaren su ne suke da wannan ma'ana da za a bayar mun yi bayanin fikhu shi ne ya fi takaituwar ma'ana akan ilmu ilmu kuma shi ne sanin gano abu abun da yake sananne a bisa yadda yake ko a hakikarsa jahilci suranta wani abu bisa saɓanin yadda yake ilimi na larura shi ne wanda yake baya aukuwa bisa nazari ko kuma neman ko kuma kafa hujja sannan aka ce misalinsa kamar ilimi da yake aukuwa da ɗayan biyar ɗin hanyoyin wato kafofin samun ilimi wadda su ne kafar ji da kafar gani da kafar sansana kafar ɗanɗana da na shafa ko kuma tawaturi abin ya zama tawaturi to shi ma dai hujja ce wadda ba ilimi ne na muktasar ba tawaturi mun faɗa shine karɓaci ne gurin da muka tsaya kenan kaman ilimin sanin garuruwa waɗanda suka shuɗe misali wadda suka zo mana da labarai wadda suka fi ƙarfin a ƙaryata da haka akwai abubuwa irin su labarin tashi in an mutu sauransu duka wannan sun zo mana ta hanyar tawaturi shi yasa muka yadda da su amma dai za mu yi bayani ko a usulul fikin a nan gaba kaɗan ila ko kuma dai in mun shiga babin mustalahul hadith in an zo za ka ji menene mutawatir ko da yake malamin ilimin tauhidi su ma suna kawo wannan matsala a babin aƙida a tawatur ɗin gurin da suke maganan rabe-raben ilimi su ma akwai ilmul badihi akwai hissi sannan akwai annabari kamar yadda nan kuma suka rarraba ta wata fuska daban to yau za mu tashi a ilmul muktasab wa amma wa amma ilmul muktasab amma ilmul muktasab me al muktasab muktasab daga kasab ne kasab kasab ilimi abun tsururutarwa wadda shi ba wai kawai ko kana zaune ma za ka same shi ba sai ka nema muktasab ko kuma ana kiransa ilmin nazari kar wata rana ka ji an kirawo wani abu a wani wuri ilmin ilmin nazari nazari ka dauka wani daban ne shi wannan daban abu ɗaya ne saboda haka ne ma na kawo muku shi don duk inda kuka gani wancan din kusan wannan ne da kuka karanta ilmul muktasab shi ake kira ilmul nazari da zadi ba amma wannan ne ilmul muktasab fa huwa al-mawquf ala an-nazari wal istidlal shine wanda aka ya tsaya bisa shi yana ya tsaya ne bisa bincike wal istidlal da kuma kafa hujja wannan shi ake kira ilmul muktasab ilimin duk da za sai an yi bincike sai an zauna an yi tsam da hankali an yi nazari an nazarce shi sosai ake gano shi ta hanyar research to wannan shi ake kira ilmul muktasab ya saba da ilmul daruri ilmul daruri ai ranar na gaya muku kamar sanin cewa rana ta gabar take fita waye bai sani ba waye ne sai ya je ya sayo littafi a kasuwa ya je ya zauna a aji malam ya zauna ya buɗe littafi ya nuna mar gashi nan inda aka ce rana ta gabar take fita sai ya yi wani wahala ya nemo shi ha ba wannan ga ai kowa ma ya sani kuma ta yamma take faduwa sanin wannan ba wanda bai sani ba ba sai an wahala ba an yi research ko an kaba ma hujja to wani hujja zan kaba ma kuma banda mari in kana tambaya na ta ina rana take fitowa ko kuma ɗauri kana buƙatar ɗauri sai dai ka taɓu ne baka da hankali in ka zare to nan ne zaka tambayi mutane na ne rana take fitowa to wannan wancan shine ilmu daruri amma ilmul muktasab shine ilimin da sai an yi zaman dirshan an yi speculating ta hanyar nazari ake samun sa shi ko research bincike idan kana research malam ilimin da baka da shi wallahi ta hanyar research sai ka samu to shine ilmin nazari ilmin muktasab kenan ka kama hanya daga gidan ku ka tafi neman sa amma ilimin sanin irin wa'incan da na faɗa na wanda ake gane gano su ta hawasul khams su ko a zaune a cikin gidanka za ka same su in gane bayanin ba a da Allah waye da yake jira wajen gaya mai karya ta kauta tana kuna waye bai da ilimin cewa muguwa ce za ta halakar da shi in yayi wasa ba akwai shi eh ai mujarradin ko baka ganta ba taka take da wuya ai sai sai sa ihu ai shi ba wai sai ka jira wani ya karanta ma hadisi kar kai garaje ka ga wannan wutar hadisi ya tabbata a cikin littafi kaza cewa tana da tsuna haba eh lalle mun sani qur'ani yana ba mu labari wuta akwai akwai zafi ta kadu ta bayyazu min al-ghaiz tunda kaji ta lahira haka take tana zabarbaka tana kusan kekkecewa ko tana kaza tana kaza to misali ka ce saboda kaji labarin ta lahira ma ga yadda take bari ka tsoraci wannan saboda hujja a ba wani hujja wuta ba wanda bai santa ba kawai matukar yana da hankali sai da in kuncacce ne kuma zarerre to in kun ga ya nufi wuta to nan kuma kun san yana da damuwa sai ku kama shi to ilmul muktasab shine ilimi da ake samun sa ala tariqil istidlal an-nazari wal istidlali an gane bayanin kuwa to kenan yanzu me za mu gane ana ibrahim me za mu gane ana dukkan ilimin da sai an yi bincike ko sai an kafa ma hujja kafin ka gane shi ya zama mai mul muktasar kawai to a bani misali kamar me wacce ka mun ba da misalai kamar wani irin ilimi to misali barin baku don buɗa muku ku je ku ta nema yanzu misali gano halal da haram gano halal da haram zai yiwu haka kawai da hawasul khamsa guda biyar don ka taba abu kawai sai ka gane kai wannan abun halal ne ko don ka ganshi da irin ka kawai sai ka gane kai wannan halal ne ko ka ji shi da kunnen kai ka gane wannan halal ne ko ka ɗanɗana ko ka a'a wannan sai da nafsi sai an yi bincike an kwakulo hujja sai an kafa dalili shine istidlal na karshe ba zai yi wa kai ka zo ka ce wannan kai abinda kai nan haram ne sai ka kawo hujja wannan ai kullum muna faɗi to mun iso babin inda zaka samu ƙarfin hujja ne akan maganar da ake faɗi kullum ba wanda ya isa ya ce abu kaza halal ko haram daga Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wal istidlal din kaga na ƙarshen nan kenan ba wai a'a nazari da istidlali duka suke haduwa ba a'a wani lokaci nazari kadai wani lokaci kuma istidlali wani lokaci su hadu mana amma ba zai yi haka kawai a ce wannan abun bai da kyau a'a ba kai ba a babin usulul fiqi dole ka ne sai ka kafa hujja ba mu hujja to malam ba kyau eh to ba mu hujja eh hujja ta shine aya kaza a cikin qur'ani ya suratu kaza hujja ta shine hadisi kaza hujja ta shine ai an ce malamai sun yi ijma'i akan wannan abun bai da kyau ko akan wannan abun ya halatta halawati amma ba za ka zo ka ce kai wani abun ba kyau shi kenan kawai mu hau mu yarda don kawai kai kai ka kawo musulunci da zai taɓa sabuwa ba da mutum kaji yana cewa abu kaza ba kyau babu hujja to ƙarya yake kawai maza maza yi kokari kar a yi irin ran da wani nan yake ba mu labari wai wai wani ya yi kaza ka a'a da mutum ya ja ya ja ka wani abun nan fa bai da kyau kai ma dan jashi wani taimake ni da hujja ba mai haka kawai zai ce ma ba kyau shi kenan kai ka hauka zauna kamar yadda wasu suke yi da an dan jaka kawai kaji an yi larabci to wannan abin da kace ba kyau kam ka san addini namu kar ni ma in je in kara a gaba kar ka nuna mara misali zaka kure shi kar in je in kara gaba ni ma ka san ba ba ki in je in kara a gaba a tambaye ni jagon da ga amini dalili ni ma in rika saboda in samu yadda zan dada ta gaba yace ma a ai ni malam wani ne na ji ya faɗa to malam wani kuma da ya faɗa sai ya ce ma a aya kaza aka faɗa ko a biyu kar ka bar shi kawai malam wani malam wani Allah Allah Allah ya aiko ma malam wani ne annabi Muhammad shi aka aiko maka ya zo maka da alqur'ani kuma shi aka sharɗar da aka kafa mai yin bayanin alqur'ani ya ce wa malamin sa malam wani ne yake da malam wani ai ya kamata ya baka hujja ka rike da ya gaya ma abu kaza ba kyau a lalle ni bai bani wata hujja ba to to ga ta malam sai ka kayan ka in ka ran da ka sabo hujja sai ka zo ka kawo mini amma ka bar ni akan abin da nake shi kenan halas wannan fa ka rike gan malam ko daga bacci ka tashi nan tambaye ka kam anwa'ul ilm ka ce kam aqsamul ilm ka ce ismail misali ko ka ce ilmu daruri wa ilmun nazari ko ilmul muktasab duk yadda ka faɗa ya ce ma huwa ilmu daro kawai kana iya dunkulewa ka ce huwa alladhi yaqa'u bi ihda hawasi al-khamsi hasatu sam'i wa hasatu basari wa hasatu shummi وحاسة الذوق وحاسة اللمس misali kenan ko sai ka irgo masa wa'annan misali kawai zaka ci ko kuma in ka garawa ba za ka kawo wannan ba in ce ma ma huwa ilmu daruri sai ka ce alladhi la yaqa'u ala an-nazari wal istidlali wanda baya baya bukatuwa zuwa ga wai sai an kawo hujja ko kuma ka zauna ka yi research kafin ka gano shi an gane bayanin nan kuwa? eh sanin ilimin misali let's say misali eh, wani misali zan kawo muku wannan tsari akan tunda an babbayar let's say yanzu a zare wuka ka ga mutum kawai kuna zurgiya haka fasa ya zare wuka sai yaya Ka- daga kai sai shi sai Allah ba mai kawo gudunmawa kana bukatan sai an baka hujja kafin ka cika rigar da iska Ha? mutum ne baka san shi ba ka ga mutum sai ka zo kusa da shi kana dan za- ko za ka wuce rubin kawai mujarradin zuwa ka kawai sai ka ga ya haka ya zaro wuka ya cire ta a cikin abun nan ya yaka nan wannan karatu ne da babban baki wanda baya bukatan sai an baka wani hujja akan ka- ka gudu ka san ko mahaukaci ne ya zo ya kashe ka ba abun da za a yi da an je an gwada an ga gwagwalwan gata gata kaga ba wanda zai ce wai sai an kama shi an kashe shi har shari'ar musulunci kuwa ba ba wanda zai kashe shi kuma ko yayi hankali daga baya bara a ce wai sai yayi kafara sai yayi aho ba kafara kuma babu taklifi a kansa shi mukallafi shine ne bale sai mai hankali mu riga mu wuce wannan kan ko to haka kaga baka bukatar hujja nan zare wuka cikawa riganka iska eh amma sai mutum ya ce maka wane eh ina ne kam kake zuwa kullum da safen nan kake wuce kofar gidanmu Eh, wallahi na an fa karatu ne haka ce to ka daina ka daina shawari ne amma in ka yarda kawai sai ka ce naji ka wuce me za ka yi to wani ko akwai hujja na faɗin hakan to wannan ne ilimin ne nazari muktasa haka kawai mutum ya zo ya baka wani karatu na shaidan ka yarda ka hau ka karɓe shi a matsayin ilimi ya ce ma ka daina zuwa inda kake zuwa na alkhairi eh to ai sai ka bani dalili ai in ji a za da bukata ai cika cika rigan ka iska kenan yawwa to a takaice dai ko a yanayi haka ma a mu'amalar ana iya gane wannan ba sai an to aka ce wa mal ilmul muktasab aka ce mai fawwal mawqufu ala nazar shi abin da yake tsayawa bisa nazari wal istidlal da kuma kafa hujja kafa dalili to me istidlal istidlal me yake nunawa al-istidlal hmm? to mu je dai Je. wan nazaru za a ɗauko nazar ɗin kansa an nazar ɗin aka ce maka wawal maqufu ala nazari ko wal istidlal ko an ɗauki nazar ɗin shi ma ka san meye nazar gashi nan wan nazaru abin da ake kira nazar huwal fikru هو الفكر في حال المنظور فيه هو الفكر في حال المنظور فيه shine mutum ya yi tunani cikin a daidai a cikin wato abin da yake nazarta din nan kai tunani kai speculating cikin abin nan da kake nazarta ba haka kawai da an gaya ma abu za ka ba da bayani ba shi yasa usulul fiqh take da muhimmanci a ilimin addini in babu ita akwai kura da amma tambaya kaza ne a sai ka har hada adillat da karina daban-daban tukunna kafin ka fidda sai ka kalli abu shi yasa ba kowa zai iya yin fatawan ba sai kana da kayan aikin yin fatawa don akwai fatawoyi kan aiwar da su ba ra a kira su wasu fatawoyi masu zurfiwayan cewa misali a karan kala yana tambaya da Allah farillan alwala kan guda nawa ne haba ba Allah wannan hai kawai mujarradin kai karatu fiki ko za ka bada amsan nan eh illa ma dai in ka ce zaka gigita hankalinsa kuma sai ka kawo a wasu malamai sun ce biyar ne wasu sun ce mu dai a malikiya bakwai ne wasu amma kaza wasu kaza kawai in ba wani bai zurfin karatu ba da ce ne da shi kawai bakwai ne kenan ya ce to aka ranka Allah da Allah ko za a ɗirgo min su eh to akwai ɗaura niyya akwai wanke fuska akwai wanke hannuwa zuwa tsugurguma akwai shafar tayi akwai wanke kafafuwa zuwa idon sawu akwai cuccuɗawa akwai kuma gaggautawa yin sa at once wal fawr kenan ko shi ke wannan fatawa me a ciki ba wani wahala amma mutum ya zo ya ce maka akara maka Allah ina da tambaya waya ta ce akwai alkur'ani a ciki complete na karantawa misali to akara maka Allah idan na ajiye wayan nan a ƙasa ko wurin najasa mai hukuncinsa to na jiran amsa yanzu ku waya ce ga nan a cikin ta akwai alkur'ani mai girma wanda zan shiga in ta karantawa bismillahir rahmanir rahim kaza kaza kaza kaza kaza ta karantawa ila complete ma sai aka ajiye ta a wurin najasa shin ya halatta ko bai halatta ba to yanzu ne za ka gaya mai ya halatta ko bai halatta ba kaga dai wannan wani abu ne wanda babu babin waya ma daga kawa'idi har muktasar ko ko babu babu ma ja a fi jawalat eh wannan babi zai zo karantar da mu hukuncin kuncin waya lokacin da aka rubuta littattafai kaf ma babu waya har aka gama ba telefon ko ba ta malam na ce za ka yi da wannan fatawar ko ita ma irin wanda ake kaza ne kawai ka wuce ka isa kai wannan garajin to ya za ka yi tambaya fa ne wurin da ke wurin najasa a ajiye waya to eh ai bayanin nake nema yi to to bismillah bismillah daga cikin waya ne eh na za a koyi ta ba za a ga rubutu Qur'ani a cikin ta ba to saboda haka ne ba zai ta waya ko kuma in an in kuma wayan a gare ka ban wannan bayan gida ko kuma a je ka wuri mai najisa da yake ko da za a bude za a yana ga kaje kaje ko bai ta guda ne da wannan ba zai zama matsala ba don an adon an aje ka a cikin najisa na'am na'am amma gafarta malam wancan fatawan da na bayar cewa za a ajiye waya a wurin najisa ne ko za a iya shiga bayan ɗaki kawai da waya an shiga bayan gida ne
understanding a question is a half of the answer
na
wannan tambayar daban wancan daban na na fahimta shiga da waya mai qur'ani a cikinsa bayan ɗaki ne wancan wannan kuma ajiye shi a wurin najisa wannan wurin akwai fitsari ne ko wani abu waya tana da qur'ani a ciki sai ta fadi a wurin hukuncinsa ɗaya ne da alqur'ani ya fadi a wurin ko dai daban ne na daban in ji usman to dalili har kawai bara ka gaya mana ba shi ka kawo dalili bismillah to daga sai dai mu je karatu ne ko dai akwai mai zai zama bai dace ba saboda kai kanka misali kai din kanka yanzu zai yi ka je ka zauna wurin najasa ya kai dai mukaddara kai din mai waya kana iya zuwa ka zauna a wurin najasa haka ai akwai abin da hankali ba zai kama sai wayar ka kai ita don kawai ita ba ta da mutunci ba ta kyautata mata ba kawai ka je ka saka ta a wurin najasa ko da babu qur'ani a ciki dama mun sani soft something soft da ba za a fasa a ganshi ba kamar yadda ka faɗa na faɗa wancan malam mu shakka ne ya bada wannan fatawa a tambaye shi wai ana iya shiga da waya wanda take da qur'ani a cikin ta in dai ba wai qur'ani bane gashi nan za a fasa a tadda shi ai babu matsala yace ga mu nan eh shehin kenan yake ga mu nan ma da ta qur'ani ne muna shiga bayan daki da qur'ani a cikin kokolwan mu mun haddace shi shi bai hana mu shiga da shi ba belle waya da ke yadda mu nan ka faffasa a yi pieces pieces da mu bara a iso qur'anin a ganshi ba bara a ganshi ba da ce haka ita wayan ma bara ka faffasa ta gaje ka tadda qur'anin ba kuma ai kowa ma a duniyar nan babu wanda bai da qur'ani tare da shi ko kaɗan sai dai ummi kuma amma sai an samu wani abu dai na qur'ani da ya haddace to ya zai kenan sai aiki al'auran da bayan ɗaki kenan shi ya fita tunda shi ne dingin na jisa ya biya bukata sai ya dawo ko ya dingi al'ayi halin dai ka zau karka yadda ka yi tsammanin duk tambayar duniya za ka yi amsawa wannan kuma ƙarya ne ka zauna da shi ne kar kuma duk tambayar da aka zo ba da shi da ka ji tambayan nan akwai alhaman surkuya ko mutumin naira ne baya ya gano ka ce masa ba ka sani ba kawai nin ne ba ka da hujja tarka irin na su da tafi eh mana ka ta mai gaje kamar tambayan maimakon ya ce bai sani ba shi kenan ya huta amma sai ya shiga abin da bai sani ba da ka shiga abin da baka sani ba kuma za ka yi jahilci duk duk jabgegen rawaninka za ka yi jahilci ne in dai ka shiga za ka yi magana abin da baka sani ai to bai dace ba kai ma kanka ka zauna don kawai waya ba ka son ta ita ne ka sa ka ajiye ta a wurin najasa shari'a ina za ta karbi haka ai annabawatu min al-iman tare da wurin ajiya ne za ka je ka ajiye wayar a wurin najasa don kawai kai kana dan iya yi ne don ka zo ka ce kana nema kenan a halar a halarta ma kenan ka je ka ajiye ta don kawai ba qur'ani bane a ciki in an fasa bara sadda shi ba misali so ala yalin da ilmul muktasab shine wanda yake tsaye bisa nazari da hujja kar mutum ya zai gaya ma abu kawai haka kawai kada rigansa kai ta rawar jiki baka tambaye shi hujja ba shi tsaye shi tsaye ya gaya ma hujja wurin da muke karatun nan yanzu in an faɗi magana ka ce ni fa ban gane ba a faɗa min bayani bayan kawai za a zo a faɗi magana shi ke nan kai kawai ba ka gane ba ka hau ka je za ka tsara ta a wani wuri a kaɗo ka ka dawo min da gudu ka ce to bayan ba an yanka ta kashi karatun da muka yi ranar kaza wani ya yi tsani ta ya ce rika a tambayi tun daga nan in baka gane abu ba alam ya ga qur'ani a najasa eh to ya nemi wanda yake da tsarki ya zo ya dauke shi da sauri sauri don taba qur'ani ba tare da misali mu ce najasa janaba hatsarinsa ya fi muni akan mutum ya karanta shi don ana ba da dama a yi karanta maka ko aya biyu ko jiya ma mun karanta na wasu ko sama da biyu a baya don neman tsari in neman tsari ne ko babin tawaida magani ko tofi haka tsokiya da sauransu ko kuma babin kafa hujja da gana ba a tare da kai ne sai mutum ya ce ma kaza da kace to kana da hujja ne eh akwai me hujja sai ka jawo aya da gana malamin sun yarda shine wani abihi da malamin alam ya faɗa ko لا يحل للجنوب دخول المسجد كو ko ba ka wani yake bai halatta ya shiga masallaci mai jaraba amma malamai sun sabani a nan maganar nan tambayar kan nan da kai na shiga masallacin ka sun yi sabani abu hanifa ne mai ganin babu wata matsala kawai zaka shiga kawai in dalili ya taso mu kuma sai in ka buke an rasa mafita ya zama ko kofa ne ko menene wala junuba lilla abin nan abiri sabili hatta tartafilu din nan so haka dai maganan karatun qur'ani sai aka zo aka ce wala tilafil qur'ani illa al-ayata wa nahwaha lit-ta'wiz ko aka ce wa nahwihi bai halatta karanta qur'ani ba inda janaba karantawa sai dai aya daya ko makamancin aya daya don neman tsari da makamancin neman tsari makamancin nasan shine ne shine su tawaida ne da su kafa hujja duk ya halatta ka yanko wata aya haka to a babin nan ne wanda muka karatu jiya nake gaya musu ya halatta wani su a wurin wasu malamai ka karanta kullu Allah gaba ɗayan ta duk da ba ayan ta hudu ne ko to amma ya danta a wasu hudu wasu malamai kai akwai wanda suka ce suratul jinni ma gaba ki danta inda babin neman tsari ne aya 28 kaf ka karanta ta inda da nufin neman tsari ne ba wai tilawa ta'abbudan na neman lada ba ko kafa haddarka da sauransu wannan akwai wanda suka ga ya halatta a haka to karantawa amma tabawa hukuncin yaki shi babu sassauci sai in ya kai tura ta kai bango bayan na kai ka gani maza maza a nemi wani ai an ce ko da ko da ice ba ya daka taba qur'ani ba in ba tsarki da ice ne ba jikin ka bane kai ice ne haka kai haka ka taba qur'ani ma ba wai daukar ba ba ya gaba in ba alwala ma fa tukunna ba wai magana ba tsarki ba kan لغير الوضوء ne aka ce ko لغير المتوضع kai wanda bai da alwala bai halatta ya taba qur'ani ba la bi yadihi wa la bi udin duk ba ai ba ko da sanna kaga akwai wani abu ne to in ya ga ma babu kuma fa to sai a san yan hidimomin da za a yi ne kadi a kauda shi daga wurin in ma wani abun zaka samu ya fi dama dama dai da zaka dauka da shi ba hannun ba in gane bayani a kan je ka taba da hannun to gunda a yi na lafiya dindin utnin sandalin wani abu din da za ka yi karin na shi amma in an samu wani kam gaskiya ya fi saboda babu sassauci a wurin shi tabawa makarantawa ya halatta mutum ya karanta daga bakara har nasi da jana ba jikinsa matukan harshensa bai motsa ba sana halal ne ba hana ba har ta a cikin zuciyarka kai ta karatu ana yi sai za ka iya za ka nan karufe bakin ka kai ta karatu to amma wurin malamai ba karatu bane amma zai amfani ka kuma ko tilawa haka kana iya yi da haka baki bai motsa ba kuma kana yi to ba don ka yi a cikin sallah yanzu ai sallah ba su ba dan ta zo ka tsaya sallah haka yanzu nan fatiha fa nake karantawa ko ba shi a rubuce to bai yi ba da ka in kai irin wannan jima da mai da jaraba da ba komai so mu je karatun mu wan nazaru huwa al-fikru fi hal fi hal al-manzur fi ko shine yin tunani a cikin daidai lokacin da kake nazari a cikin abin da kake nazari kai tunani to shi nazar sai kuma aka ce bayan a definition na ilmul muktasab din huwa al-mawqu' ala an-nazari wal istidlal ko mun yi bayanin me nazar nazar shine tafakkuri a lokacin da kake nazartan abin da kake nazarta ko to wal istidlal fa wal istidlal shine talabul dalil neman dalili neman hujja sinin da ta'un din nan yawanci dama suna fa'idantar da nema ne addalilu ba hujja ba to ake al-istidlal kaga neman hujja ke nafara ne ya yi taimako ya taimaka to al-istinsar ba ya sa sinin da ta'un din nan ya zame neman taimako ko gufran gafara ko haka ne wanda al-istighfar neman ne neman gafara to haka shi ma wannan dalil al-istidlal duk inda kaga irin wannan mushawara mene mushawara ko shawara ko to al'istishara a taƙaice dai wannan yana fa'idantar da nema ne al'istidlal shi ne huwa wato ɗalabin dalili neman dalili na dai gaya muku ku ginu akan wannan kar mutum ya ka kuskura ka yi garaje mutum ya zai gaya ma abu wai ko zai hana ka abu baka tambaye shi dalili baka don kana jin tsoron a'a طلب الدليل تو والدليل har yanzu kuma bugu da ƙari shi ma dalilin ne dalili to dalil huwa al-murshidu ila al-maqlub shine abin da zai jagorantar da kai driving naka zuwa ga abun nema wa dalil huwa al-murshidu ila al-maqlub shine abin da zai ja ka zuwa ga isowa ka iso abun nema abin nan abu ana nazarin ilimi ne ta hanyar nazari za a same ilimi ake nema kaga ce wannan ilimi ilmin muktasar ne to ta hanyar nazari da neman hujja ake gano shi to nazari shine tunani a yaɗi halin wato nazarin abin nazarta ɗin sannan istidlal shine neman dalili dalil din kuma shine da zai jagorantar da kai zuwa ga abun nema din ilimi in an baka hujja ai to ka tafi ka tabbata kenan ka da dari abu an shirya da kai zuwa ga abun da kake nema din ka tabbatar lalle wannan da gaske ne abun nan ka da ka ga ma shi ba hujja har abada baka da yaqini akan sa kana dai ka dai shi kawai amma ba ka zuwa akan tafiya akan abin da kake yi amma daga zarar an baka hujja to ba uban da yake kaura kai kan wannan abu saboda kana sai dai in ya kawo dalilin da ya ture naka kuma ko kada kike da mutum in dai bai kawo dalilin da ya ture naka ba to bayan da za a yi kautar da kai akan abin da kake kai da bayan mutum zai baka riga sharadi sai ka dubi ta wuyan sa tukunna zai baka riga shi ma bai da baya sa irin ta kaga ƙarya ne in yake ma zai baka wannan irin riga kuna zaune ne da shi sai ya ga riga mai tsadan gaske a wuyar wani sai ce ma zo gida na zan baka irin wannan ka an yi magana daga ce ka zo zan baka irin kai kuma tun da kake baka taba ganin ta da irin ta ba a yi dai ka so kai yana tsoro kana kama shi kila ya baka ka je ka yongongo ka saka a kai fito da ita waje a tattara ka da haka mutum ba zai zo ya ce ma ka daina abu kaza ba bai baka abin da ya bi shi ba wannan kam ka'ida ce ka daina wajiba ha in daina wajiba eh to ba ne ba ne wani abin da zai rike maimakon wajiba ko da yake wajiba don don ya baka maimakon ta kam irin ta kam me aka yi ya barka mana kai naka eh ya baka abin da ya fita eh wajibar ne za ka bari ha akan ne zan baka ne hujja eh annabi bai yi ba a ka ji zancen banza kenan annabi bai yi ba sai ka dubi kai ka ce ba ka aya a wasu biya a ka je ka yi tafakkuri ka kalle a jikinsa za ka fitar mar da abin da annabi bai yi ba kenan sai ka bar shi a kuna cewa ne annabi bai yi wajiba ba shi yasa ya yi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana da wannan ayar naka ba mahallin ta bane ka ta mala da za ka ci ba manzon shi ne abu ko yayi wannan wazi wannan tijaniya shi a ga ta mala yanzu ne kake so a yi yanzu eh in kana da hujja ka kawo eh ina da hujja ba za ka ce masa don da malami ake magana za ka kafa mar hujja ka jawo ayoyi ka ne ya shi ce dalla kai ne masallaci angon ku kana shiga masallaci wannan ina ba ku ba ku sauki yadda za ka tukurkuya shi kun zo ku shiga masallaci duba masallaci sama da ƙasa ya zo nan bawan Allah ka shigo da shi nan lungu liman din nan ya tsakanin ka da Allah wannan masallacin naku da kuke sallah haka annabi masallacin da yake irin wannan masallacin annabi yake in yake maka eh to jahili ne bakin jahili ne eh bai sani ba tunda ya sani bare sai ma eh ba saboda ya san wannan nan gurin ja ake a hada a zamanin annabi ba ku da dukkan liman dinka zamanin sai na abubakar ma babu shi zamanin sai na umaru babu shi zamanin sai na usmanu babu shi zamanin sai na aliyu babu shi ba wai maganar annabi ba manyan kalifofi da guda hudu na kowa ya bar duniya ya ban kwana da duniya babu wannan daga baya aka kirkire shi kuma kowa sai kaga yana yin sa don mu kawai raina mana wayo da ku da mu duka kuma muna yi in bidiya ce annabi bai yi ba to gindin kowa da kashi ku sare wannan gidan liman ne ku haɗe shi ya dawo kamar shago haka masallacin annabi yake wallahi in yake ba a aiwa to duk bayanin da zai ba ka ce to shine anan ba an gane bayani da nan ba shine duk wani bayanin lauye lauye zai kone kone da zai ba ka zo kai istighfari ka ji salati don kawai an kira abun da sunan wajiba sai zama rawu kawai don sunan da wajiba kawai ma'anar wajiba ba sunan in dai sunan ne aikin yi shi ne wajiba ta dauke ta aiki sai a ce waje da wazifa ta ya samu aikin yi ne an dauke shi kila aikin gwamnati ko wani abu shi ne kai kana da aikin yi kana zama wazifa aikin da za ka yi kana neman a biya ka ranar gobe kiyama mai yi a duniya ma ana kiransa wazifa ka je ofis ka zauna ko ka je ka tsaya kan yara kana ihu a b c d ko a ba sha da a ko a i o u a kana ihu wazifa sunan ka shi ma aikin da zaka yi kana neman a biya ka shine wazifa jam'in sa waza'if ayyuka iri iri to a takaice dai wannan shine dalil wal mujri lil matlub wal matlub shine mai shiryar da kai zuwa ga abin nema to ga muhimman abubuwan babin usulul fiqh wadda kowa in bai san su ba to gaskiya akwai kura an an ji wannan da kyau kai kokari ka san su ranan a wani majalisi mun dan yi tsokaci akan su amma yau da yake babin karatun zaure ne to a tara hankali a ji su da kyau azzannu wa shakku akwai na uku ba kawo shi ba ana shine alwahamu da masu uku ne azzannu ashakku alwaham to me azzannu yace wazzannu tajwizu amrayn ahaduhuma adhar min al-akhar shine definition din sa ka an tambaye ka ko a ina ne kawai ka gani haka ba za ka bayani ba wai sai na hayar yurnaki الظن هو تجويز أمرين أحدهما منين أظهر من الآخر شنو الظن wato azzannu abin da ake nufi da azzannu da wani jiya ya ce wai wasu suna cewa ba a addini da shi ko to bari ka ji inda aka samu sabani yiwon abu faruwan wani lamari an gane bayan tajwizu amrain yiwon wani lamari yiwon faruwansa lamura guda biyu ne yiwon faruwansu amma a hadu ma ɗayansu a zaharu min al'akar ya fi bayyana a kan ɗayan to in karatu yanzu don Allah ba bayani haka kawai za ka in ka iya fassara me za ka gane a nan tsakani da Allah in dai a fassara ma ne kawai a wuce ba bayani karatu sai da bayani mana haka ce maka tajwizu amrayni yiwon faruwan lamura biyu ahaduhuma ɗayansu azharu min al-akhar ya fi bayyana kan ɗaya to ko kefta ta ido ku ne ma Allah ne ba abin da za ka gani misalin ta shine sai wani ya tambaye ka umaru ba mun tashi daga karatu yau sai wani ka haɗu da wani ko da azar haka ka ce ma ya yau ka akwai karatun lahadi ne na zawiya me za ka ce za a yi karatu yau na lahadi me za ka ce eh kana tsammani a zunnu ko azunnu zalik shi ne kamata a faɗa wurin ko to amsar da ka shi ne daidai ina ina ina ina ina tsammanin za a yi yau ba kai saka ce tabbas za a yi ba don zai yi sai saura minti goma har an yi wayarin matsila sai ruwan sama ya zo ya watsa mutane an yi karatu cewa da kai lalle za a yi yayi ko ba damuna akwai abin da zai iya ya zo ya hana dallantana da damuna da kan an tambaye ka yau akwai karatun lahadi ne a zawiyar shehu modibo haruna komo ka ce ina tsammanin da za a yi ka me yasa kake kana tsammani a zunnu saboda kullum ana yi ko baka ji labarin wancan satin an ce bara a yi wannan sati mai zuwa ba ko haka ne ko ba haka wani daga kai abin da ya fi rinjaye ne a ganinka shine ne a tsammanin ka za a yi ne sai dai wani abu ya shigo kuma da zai hana mani to shine zannu zai yi da ba zai yi din nan ba in an kasa shi wannan zai ɗauki kashi tamanin ne ko kuma saba'in wannan ya ɗauki kashi talatin zai yiwu ɗin zai ɗauki kashi saba'in yiwuwan yin sa ɗin rashin yin sa kuma ya ɗauki kashi talatin saboda ba a ma sa shi shi kam yana da ƙasa can ne zai iya bai yiwu ba to amma shi tunanin bai zai yiwu ba ɗin nan bai da rinjaye yiwuwansa ya fi rinjaye saboda kullum ana yi kuma ba a ce maka ba za a yi ba wannan sati mai zuwa ko ba kana garantin za a yi ruwa balle ka ce a fayo din nan fa na buga kasa na gaba za a yi ruwa don haka daidai lokacin karatun nan don haka ba za a yi ba shine tajhizu amrayni yiwon faruwan lamura biyu ahaduhuma azharu min al-akhar dayan su amma ya fi bayyana akan dayan gane bayanin nan yiwuwar karatun lahadin yau ya fi bayyana akan rashin yiwuwansa ai tun da sharuɗan yiwuwansa sun fi sharuɗan rashin yiwuwansa to shine azzan in an raba percentage cikin wancan yiwuwan ya fi ɗaukar percentage mai yawa percentage mai yawa to sai muka ce me na biyu kuma ashakku ashakku kuma shine mai tajwizu amraini ko shi ma kamar wancan amma la maziyata li ahadihima ala al-akhar tajwizu amrayn yiwa faruwan abubuwa guda biyu amma la maziyata li ahadihima ba wanda ya kai wani ba wanda ya fi wani kai tsakanin ina ganin zai yiwu din da ina ganin ba zai yiwu ba ne misali yau kowa ya san dai ranar karatu ne haka ne kuma ranar lahadi ko kuma yau da safe kafin mu tashi na ce lalle lalle kowa da kowa ya yi kokari halarci karatun yau ko sai na faɗi wannan kalma an ƙarfafi zuwa sosai fiye da kowane rana ko ba ƙarfafa ba tun da kullum ko ba faɗa ba aka san akwai to sai yau nace lallai lallai jama'a yi kokari a halarci karatun yau kaɗan karfe biyar sai ruwa kamar da bakin ƙwarya da sako aka kai har shida ana suke ruwan nan sai ruwa ya yanke sanyi a gani sai wani ya ma waya daga wata anguwa kai ya ma waya sai ce ma yayin akwai karatu ba ba din dazu bane dazu kam nan tambaye ka bayan babu wani ruwa ba ko ban misali an tambaye ka akwai karatu yau kaka ina ina zaton yau akwai ha don me zaka ce kana zato a to yi ruwan sama ya sako ba a kana da hujja lokacin da za a yi karatu to a'a yau kan musamman ma an ce lalle lalle musamman kuɗin nan kowa da kowa ya halarci sai kuma karfe biyar ruwa ya sako har shida yana zugawa awa cun bayan ɗauke ruwa sai wani a cikin ku ya tambaye ka ya akwai ruwa kuwa eh akwai karatu yau kuwa me za ka ce ina tsammanin za a yi eh me za ka ce to ina dai shakka yau din nan kam ba fa ka ce baka ce fa ba ra'ayi ba amma ai abin da ya kamata ka ce ka to ina da shakka kan me shakkan ya nuna yin da rashin yin duka ba wanda yake mai yiwa kila a yi kila ba za a yi ba amma babu wanda yake rin jayi rashin yi da yi ne ko ya fita ko bai fita ba su zama equal 50-50 yiwuwan abu da rashin yiwuwansa da kake tsammani ne ya zama 50-50 shi yasa a fiku da kaga an ce da an yi amfani da kalmar shakku to kar ka wahal da kanka dama suna kaddara kowa ya san usulul fiqh ne da cewa man shakka hal huwa fi raka'ati saniya aw salisa wai ka san me ake nufi da wannan 50-50 cewa raka'a ta ta uku kake da raka'a ta biyu kake babu wani wanda ya fi rinjaye ka rasa gane wanne ne haƙiƙa ne kana tsaka tsaki 50-50 ne to ina ganin dai raka'a ta biyu nake a'a raka'a ta uku ne a'a ta biyu ne babu wani zaton da ya rinjayar akan dan uwansa to shine shakku shi yasa ababin wa man shakka fi isabatin najasati dinnan kaga ba wai kana shakkan na jaza ba kana da kusan ba zannu ba ne da wan janna aka ce wanda ya zato kaga na jaza ta same su ya filin jaye kenan akan rashin bata same shi ba amma an cewa man shakka ne to bai dai bai sani ba ta same shi bata same shi ba 50-50 rashin samun sa da kuma samun sa ba abin da ya rinjaye shine shakku rana a ina misali a karatunmu na abin nan ko in ce muku kai malami ne mai koyarwa kana tsaye ka fita office din principal ka san yana nan a wannan makarantar a cikin office ɗinsa ka fita sai ka je ka tsaya baka dai bar area ba kana iya hangen wurin amma sai ka juya baya kana kallon kana magana da wani aka yi minti goma sha biyar haka sai wani ya tambaye ka ranar na gaya muku dala principal yana office kuwa ka ce to ina dai zaton yana office azunnu annahu mawjudun fi dukani ina zaton dai yana ciki kaga ba- ba kai saka ce tabbas yana ciki ba saboda kana kallon baya kuma ka dan yi nisa da wurin baka hange wurin don baka da ido ta baya bella in principal ya fita ya dan yaka ka ce abin nan zaka ce azunnu ne amma sai na ce muku principal ya fita kana gani baya office sai ka zo kuka tsaya inda kake tsaye sai ne zai tambaye ka dalla principal yana office kuwa za ka ce baya nan ka ina shakka gaskiya kasantuwansa office ina ina shakka kai akwai shakka saboda menene ya ga saboda baka bar shi a office din ba amma baka da tabbacin kuma tunda baka kallon office din cewa bai dawo ya shiga ba ko ila kana tsaye kana faɗi da wannan ya dawo don haka kace kai kai da shakka fa kasantuwan yana nan din da akwai shakka saboda ban bar shi a ciki ba wannan shi ne sai kuma me nace waham ba a kawo shi anan ba amma dole mu shigar da shi kar ka gan shi a wani wuri ka rude tun da su uku ne wahamu kuma shi ne abubuwa ne guda biyu za ka tambaye ka zannu shi ne yiwuwan faruwan abu ya fi rinjaye ko akan rashin faruwansa shakku ba equal 50-50 ko wamu kuma rashin yiwuwansa shi ya fi rinjaye gane ko abinda rashin yiwuwansa shi ya firin jaye yadda zannu yiwuwan ya firin jaye to wahamu kuma rashin yiwuwan shi ya firin jaye shi ne almarjo rajih da marjo almarjo wanda rashin yiwuwan shi ya fi rinjaye wani misali za a yi yanzu misali eh, wani bawan Allah a cikinku ya kwana da zazzabi ka sani gidanku ɗaya kwana da zazzabi sai aka tambaye ka bayan ka iso nan sai ka haɗu da wani shi kuma yana neman shi shi ma dalla wani kam zai zo kuwa karatu yau ka dai rabu da shi da daddare ka sai ran ciwo yana tara kamar zai yana rika da kai sai ka zo makaranta yau sai aka tambaye ka wani zai zo me za ka ce eh zai wuya ka ce zai wuya saboda me ai, bai da lafiya ya kwana kaza kaza kaza kaza to sai da kace ba zai zo ba misali kace kai gari zai wuya sunansa wahabi ba kai saka ce ma ina shakkar zuwan sa a'a ya ji karfin shakka ma ai tunda qara'in sun tabbatar cewa lalle mutumin nan ya kwana kansa kamar zai fashe amma ko ba zai hana ya warke ba ai kan gariya ba ne samu wasu kwayoyi ya harba ba ga bane dan da gari ka ce ba ka gaskiya zai wuya zuwan wani kam kawai sai aka ga wani ya zo sai ce kai ƙarya a'a kana da hujja wahami ne kai ka yi hujja da cewa lallai jiyan nan ya fara da zazzabi shi yasa ba baka ce bare ya zo ba kan gaskau kace a gaskiya zai matsar ya zuwan wani yau idan ya zo ma baka ce bare ya zo ba ai ba ƙarya kai ba to sunansa wahamu to kullum a shari'a yadda ake gane abun haka abubuwa suke idan an ce wahamu sai ya rage ne shakku kullum ana cire wahan sai ya rage shakku haka hawa hawa da an cire shakku ba sai ya dawo ne zannu da an cire zannun ba yaqinu shikenan to a kansa ake ginuwa na karshe shi yafi kowanne karatun ne ya fita shi yasa in kaga sun ce ma zalik misali zannun lazina kaza zannun lazina zaton ha to zato kullun da kaji an ce zannu kaji an ce a zannu zambun walau kana hakan ko to gashi nan dai gashi nan wasu suna cewa wai hadisi ne wai zato zunubi ne ko da zai zama gaskiya wai to ala iyalin dai in akwai wanda bai gane wani abu a cikin wannan zai mana bayani karatun mu ne domin abin da yake faruwa shine yanzu za mu shiga usulul fiqh ne ba su bai aga bai mana tarifi definition na usulul fiqh ba yanzu ne yanzu ya soka shi anan aga babbar magana ce akwai bukatuwa ga gane shi sosai da sosai da haka in baka gane wani abu ba kai tambaya in kuma an gane shi kenan na'am ايه بسم الله باطل ايه ايه باطل abinda batil ne kishiyan wato sahih shine wanda bai rataya da zartarwa ko kuma irgawa a cikin ibada ba ko kuma mu'amala an ce nufus ya ta'allaka da mu'amala ne ka gane i'dad kuma ya ta'allaka da ibada ne ko da ke ibada kam ta ta'allaka da i'dad amma nufus ya fi ta'allaka da me mu'amala aure in yayi in ya lalace sai a ce batil sai a ce bai zartu ba auren nan gairu na fi bai zartu ba kawai aure amma in sallah ba ta yi ba sai a ce bara a ce misali za a ce za a ce mata batil ita sallar saboda mai baya irga ta cikin salloli da suka yi ba haka ciniki in bai yi ba shi ma bara duk su ciniki su aure da sauran duk babin mu'amala da ya ta'allaka da nufus ne za a ce ya zartu a bai zartu ba wannan cinikin to in bai zartun ba sunansa batil sallah ma ba a kidaya ta cikin salloli wannan sallah ta ɓaci ta zama baɗi to bara a ce ba ta zartu ba ba ta cikin salloli da ake kirgawa ta aiki saboda ba a yi mata kaza ba shari'in ta bai cika ba abin duk da ya rataya da zartuwa a ce ya zartu yayi ko kuma ana kidaya cikin abubuwa to ana kiransa sahihi wanda ba za a bai zartu ba ko baya kirguwa cikin ibada ko kuma ba a zartar da shi cikin abubuwa na mu'amala babin aure a ce bai yi ba auren nan sharuɗan da kusa ba su cika ba to ana kiransa fasik auren wani ibaran ko ana cewa fasik ba ta ce kullu shay'in batil din kenan ana shautu jami qalu illa man yasha qal illa ma wafaqa kitab Allah wa sunnat rasulih ko bi batil ne batil bara a zartar da shi yayi ba sai in yayi ne in ji shehu sai ya dace da littafin Allah da sunnan manzon Allah shine kullu shay'in batil kuna ji ina yawan introduction da wannan gol gol din lafazi na shautin jami'a yana cikin jawahir ma'ani kullu shay'in batil kawai sai shauye shiru ce kullu shay'in batil sai za ba zuwa ce illa man ya shayar sai in komai ya zama batil ya shayar to sai me ne ba batil ba kullu shay'in batil batil shiru kuma sai suka ce illa man ya sha sai dai to ya zama baba ne bai illa ma wa faqa kitaballahi wa sunnata rasulih sai dai abinda in an daura shi a cikin na littafin Allah zai dace da shi ko kuma sunnar manzon Allah zai dace da shi to wannan shine kadai baba ne amma wanda ba ya wani ci wannan ko mi batil ne kawai ka gani ko asalul ashiya'i fa al-ibaha ya mu zama karanta asalin komi halal ne sai dai shari'a in ta yi kawai ta ce banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza duk abin da shari'a ta taugace shi kadai yake zama ba halal bai zama batil ne ya san da haka to ai dama shari'a qur'ani da hadisi su za su taugace shi yasa ya faɗi haka magana ce ta ilimi shikenan wal ma'zuru shine haram abinda aka haramta shine ma'zuru ma yusab eh ala ala tarkihi shine abin da ake bada lada ga wanda duk ya bar shi haramun ka bar shi za a baka lada aha wa yu'aqabu ala fi'lihi ana azabta ana azabtawa ga wanda wato bisa aikata shi amma na ce muku wannan tarihi nashi malamai sun yi hannun riga da shi wal mazuru huwa menene ne ce muku ranar يستحق فاعله تاركه تاركه الثواب دي يا إقامة كما كبار الذنوب كما ما أذابه يوه هو الذي هو الذي يستحق تاركه الثواب ويستحق فاعله العقاب shine tarihi na hakika wanda ya bar shi ya cancanci zunubi ai rada ya cancanci lada wanda ya aikata shi ya cancanci zunubi azabtawa alahira don ba kowane zunubi bane wani zai yi Allah azabta shi Allah yana gafar in ya ga dama ya gafarta mar ba inda ka iya ba inda zaka je ka yi zanga zanga ka ce an don me aka kama aka kama ni ni wani kuma aka bar shi kuma dukkan mu tare rana ɗaya muka yi eh gaza inda a duniya ne zaka iya wannan a fil ka kai a fil nan kotun nan ta ma kaza sai tare fa muka wannan abun ba ya za a yi ni a hukunta ni shi ba hukunta shi ba Allah kuma mai ransa ya alu ma ya sha to Allah ta nasa
kan inda ya shafi layin to
a bangaren a wannan akwai na
akwai wasu da suke cewa akwai an bata kai shekara ɗaya ba za ta yi layya ba na sun suka ce a lalle sai ta kai shekara ɗaya to shine wanne ne ya fi inganta cikin su
nan ka ai gashi nan masu fikihu kananan littattafai nan kusa kusa ma suke bayanin bawan Allah in ja ce in ta cika shekara ta shiga na biyu to ai ta yi ta yi layya ai shi ya abin da ya fi in ja ce amma farare irin dangin ragogo su ko akwai malamai da suka tafi wata takwas ma wata goma wata takwas wata goma amma in ka ji ana ce shekara ta shiga ta cika shekara cikin ko ana neman mata shiga na biyu misali to a yi in jaci sai in akuya ce amma in tinkiya ce fara kenan ita ko kai akwai wanda suka ce wata takwas kamar yadda na gaya mari ka duba fike duk zaka tarar wannan ka ya ma ita dun bil kam algal gel hebbina dungu kam to gel gakka lalle lalle to dum boderi ba an goɗeri hebbina cip cip kaji ya amsa ma waje ta yadda ka san yana jin karatun da muke ya yi ba kuka ma a waje to gaskiyar magana a bari jar dabba ta ita ta cika shekara kafu a yanka ta in tinki ya ce kuma ta haɗin gira je ta tun da akwai kauli da yake wata takwas yanka ta kawai ta yi الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أه. تو نعم الفك أه. الفك كما هو الفكر اوهو ناغاني هو الفكر في حال المنظور فيه wato shi annaba shi ne tunani fikru shi ne tunani fi halin manzuri fihi a lokacin da kake nazartan abun da kake nazarta din kai tunani yayin da kake nazartan abun nazarta din ka gani yin tunani lokacin da zaka nazarci abu to shine fikru eh هذه هذه في حال المنظور بقى في هذه المنظور حالي babu hali din anan anan anan to me aka ce ba a mukan babu shi ma kai kwata kwata Mu gani?
وذكر وذكر
a wal fikru fil manzuri fihi to haka na kan sai hankali kenan ko سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك الله تعالى جدك وجل ثناؤك ولا يجوز نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق اخر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين